بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرham إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار عباد الله روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه أمله وأهله يتبعه أهله وماله وأمله فيرجع أهله وماله ويبقى أمله وقد شرحه الحافظ بن رجب الحنبلي في رسالة قيمة اكتثرت كلامه فيها في هذه الإجالة فقال وتفسير هذا أن ابن آدم في الدنيا لا بد من أهل يؤاشرهم ومال يعيش به فهذان صاحبان يفارقانه ويفارقهما فالسعيد من اتخذ ذلك بما يعينه على ذكر الله تعالى وينفعه في الآخرة ويأخذ من المال ما يبلغ به إلى الآخرة ويتخذ زوجة صالحة تعينه على إيمانه فأما من اتخذ أهلا ومالا يشغلونه عن الله تعالى فهو خاسر كما قال تعالى عن الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون سورة المنافقون روى الحاكم في المستدرك من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء جبريل فقال يا محمد إش ما شئت فإنك ميت وأحبب من أحببت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزي به ثم قال يا محمد شرف المؤمن قيام الليل وإذه استغناؤه عن الناس فإذا مات ابن آدم وانتقل من هذه الدار لم ينتفع من أهله وماله بشيء إلا بدعاء أهله له واستغفارهم وما ثبت عنه من الشر وما قدمه من ماله بين يديه قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سورة الشعراء وقال تعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم سورة الأنعام روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فأما الصاحب الأول الأهل فأهله لا ينفعه منهم بعد موته إلا من استغفر له ودعا له كما تقدم وأما صاحب الثاني وهو المال فيرجع عن صاحبه أولا ولا يدخل معه في قبره ورجوعه كناية عن عدم مصاحبته له في قبره ودخوله معه أما الخليل الثالث فهو العمل الذي يدخل مع صاحبه في قبره ويكون معه فيه ويكون معه إذا بعث ويكون معه في مواقف القيامة وعلى الصراط وعند الميزان وبه تقسم المنازل في الجنة والنار قال تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك البر رؤوف رحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد يا ku yan uwa musulmai hudubar mu ta yau shari'in hadisin nan ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin da Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi daga Anas ɗan Malik Allah ya ƙara masa yarda, ya ce, Lallai annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, Abubuwa guda uku suke raka mamaci zuwa ƙabari. Abubuwa guda uku suke raka mamaci zuwa ƙabari. Guda biyu daga cikin ‘yan rakiyan suna dawowa, guda ɗaya kuma yana tabbata tare da shi. ‘yan uwansa da dukiyansa da aikinsa suke raka shi, lokacin da mutum ya rasu, ‘yan uwa da abin hawansa da ya mallaka duk da doke shi ɗu a tafi zuwa makabarta da kuma aikinsa, abu ukun kenan. Guda biyun da za su dawo su ne ‘yan uwansa da dukiyansa, ba wani dangi wanda zai yadda a shimfiɗa shi tare da wannan da ya rasun a cikin kabari. sannan kuma ba za a ɗauki dukiyansa mashin ya mallaka keke ya mallaka mota ya mallaka abin na shi da shi a cikin kabarin ba saboda haka wayannan guda biyun za su dawo wanda zai tabbata tare da shi shine aikinsa duk abin da ya aikata to suna nan tare cikin kabari dama lokacin da aka zo da gawa aka saka a mawanka kafin a shigar ciki kabari zai yi magana ya ce ya kai wannan mamacin leƙo ka ganni cikina babu komai babu wani ƙaya babu wani kunama babu wani maciji duk abin da ka zo ka tarar a ciki da shi ka taho abin da kabari dai faɗa kenan amma waɗanda suka raka mamacin nan ba za su ji maganan kabarin ba amma yana magana da gawan da aka kawo kuma gawan yana ji leko cikina duk abin da ka samu a ciki kai ka taho da shi fes nake garau nake babu komai a ciki wayannan yan uwan da su dawo sai su bar shi da aikin sa Imam al-Hafiz Ibn Rajab al-Hanbali ya faɗa a cikin wata risala tasa wanda ya takaita magana akan wannan hadisin cikin ‘yan kalmomi takaitattu sai ya ce fassarar wannan hadisi shine lallai faɗan adam a rayuwansa na duniya babu makawa yana da ‘yan uwa wanda ke rayuwa da su dole za ka samu mutum akwai ‘yan uwan abokan zama in ma babu ‘yan uwa na dangi dole dai sai ya yi rayuwa da wa'yansu mutane ko ka ƙi ka zo ba za ka rayu kai ɗaya ba dole da ka buƙaci wani abu a wannan wani wani ma zai buƙaci wani abu a wajenka kaga dole akwai akwai buƙatuwa tsakaninka da waɗansu mutane da aka yi mu'amala da su yace to sannan kuma dole sai ya rayu da wani dukiya wanda zai amfana da shi haka ɗan adam yake rayuwa sai malam yace waɗannan abokai guda biyu kuwa suna rabuwa da shi shi ma kuma na rabuwa da su da dukiya da abokan zaman nan dole da ku rabu komin kudinka iya dan fari din nan da a sa ka yadda ake sa talaka ba zobe ba hula ba kamfai duk wani abu na ado babu shi an cire ya zama na suwa ya zama na magada to wa'annan abubuwa guda biyu to mutum da ya rabu da su tun daga nan duniya to wanda yake mai jin daɗi shi ne wa wanda ya riki waɗannan abubuwa guda biyu ‘yan uwa abokan zama da dukiya ya riƙe su domin su taimaka masa wajen ambatan Allah to wannan ya zama mutumin kirki ka riƙi wane ne domin mu zauna tare da shi mu bautata ma Allah yadda Allah yake so ka riƙi dukiya ne don ka yi amfani da shi wajen bin Allah ya taimaka maka ka samu ƙarfin gwiwa ka ci abinci ka samu ƙarfin gwiwa ka hau abin hawa ka za da zumunta ka samu ƙarfin gwiwa ka hau abin hawa ka je ka karatu ka hau abin hawa ka je wajen sana'a duka waɗannan abin da dukiya ake so ka riƙe shi kenan ka riƙe shi ne ya zama mataimaki gare ka da yadda za ka bi Allah kuma ya yi maka amfani a gidan lahira. to wanda ya yi wannan ya riƙi dukiya da abokin zama a haka ya riƙe shi ne don ya taimaka masa wajen bin Allah to wannan shi ne mai samun rabo ranar tashin alkiyama kuma yakan riƙi dukiya da zai isar da shi zuwa ga gidan lahira yana yin amfani da shi ne don ya dukiyar nan ya masa amfani a lahira yakan riƙi matansa abokiyan zama domin ta taimaka masa a wajen imaninsa in ya ga matan ma ba za ta karfafe shi wajen imani ba yana iya rabuwa da ita to wanda ya riki waɗannan abokai don su taimaka masa a gidan lahira to wannan shine mai samun rabo amma wanda ya riki ƴan uwa da dukiya kuma suka shagaltar da shi daga ambatan Allah kana da dukiya amma dukiyanka ya hana ka ka bi Allah kana da ƴan uwa ko mata ko ƴaƴa sun hana ka ka bi Allah to wannan mutum yayi hasara duniya da lahira kamar yadda Allah ta'ala ya haikaito mana maganan waɗansu larabawan ƙauye da suke cewa shagalatna amwaluna wa ahaluna ai ƴan uwanmu da dukiyanmu su ne suka shagaltar da mu suka hana mu bin ka ya Allah abinda za su faɗa kenan uzurin da za su bayar kenan a ranar tashi alƙiyama ko mu da a karɓa ba saboda haka ya ishe mu izina mu riki dukiyanmu mu riki ƴan uwanmu don su taimaka mana wajen bin Allah Allah maɗaukakin sarki yana cewa, Ya ku waɗanda kuka yi imani, kada dukiyoyinku da ‘ya'yayenku su hana ku bin Allah, duk wanda ya aikata haka, to wannan bai na daga cikin hasararru, wannan aya tana cikin suratul munafiqun. Imamul Hakim ya rawaito hadisi cikin Mustadrak nashi, hadisi daga Sahal ɗan Sa'ad ya ce, lallai annabi tsira da amincin Allah sabbata gare shi ya ce, Jibrilu ya zo mun sai ya ce, Ya Muhammad, ka rayu da yadda kake so, duk yadda kake so ka rayu cikin jin daɗi, to ka rayu haka, amma ka sani kai fa mai mutuwa ne. Sai ya ce, Ka so duk wanda za ka so shi a duniya, ka sani kai mai rabuwa da shi ne. Sai ya ce, Ka aikata duk aikin da za ka aikata a duniya, ka sani a kansa za a yi maka sakamako. Abinda mala'ika Jibrilu ya zo ya gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ya ce ka rayu yadda ka ga dama ka sani fa kai mai mutuwa ne ya kai dan wani ya ishe ka darasi in hanyar rayuwar da ka ɗauka ba ta bin Allah ba ne to ka canja ka rayu ta bin Allah ka sani ba za ka mutu gara mutuwa ta taho ta same ka a hanyar bin Allah da mutuwa ta same ka a watsatsiyar hanya to ka ta same ka akan bin Allah da manzon Allah ga manzon Allah Jibril yana gaya masa ka rayu duk yadda kake so kai fa mai mutuwa ne in akwai wanda da ba zai mutu ba da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne law kanat ad-dunya tadumu li wahidin lakana Muhammadin hayyan wa baqiyan da a ce duniya da ta dawwama don wani mutum ya rayu a duniya ba mutuwa da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ne to amma yanzu yana yake ya rasu to ka rayu duk yadda kake so kai mai mutuwa ne ka so duk wanda za ka so shi a duniya kuma ka sani kai fa mai rabuwa da shi ne ka aikata duk abin da za ka aikata a duniya ka sani kuma a kansa da a maka sakamako sai ya ce ya Muhammad ka sani ɗaukakan darajar mumini shine tsayuwansa cikin dare in kana so ka samu ɗaukaka to ka zama kana ƙiyamun laili sai ya ce izza girma da buwayan mutum shine ya wadatu daga abin hannun mutane kar ka zamanto in kana son ɗaukaka da daraja kar ya zamanto a gidan wani wani da Allah ya taimaka mu da kaza wani kai mu sarai kullun kai kenan nan gidan kwaram can gidan kwaram to ba za ka buwaya ba ba za ka buwaya ba amma kana son buwayuwa ya zamanto kai kai ne to ka wadata daga abin hannun mutane haka jibrilu ya gaya wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan idan mutum ya mutu ya ciru daga wannan gida ne zuwa wani gida zuwa gidan da ya tafi nan kuma babu amfani da ƴaƴansa da su masa babu amfani da dukiyansa da su masa sai dai wanda ya yi masa addu'a daga cikin iyalansa ko ya roƙa masa gafara kamar yadda hakan ya tabbata a cikin shari'a da kuma abin da ya gabatar da dukiyan sannan a lokacin yana raye kamar yadda Allah ta'ala ya ce rana ne fa wanda dukiya da ƴaƴaye ba sa yin amfani wa mutum sai wanda ya zo da zuciya wadda take kubutacciya Allah ta'ala yana cewa hakika kun zo mana ɗaiɗai da ɗaiɗai yau an yi aihuwa a gidan wani a ce an yi aihuwa kwana biyu a ce an yi aihuwa da haka muka zo ko Allah ya ce kuma haka da ku dawo mana kun zo ɗaiɗai ɗaiɗai haka kuma da ku dawo za ku bar duk abin da kuka tara duk abin da aka bar muku na dukiya na wadatuwa za ka bar shi babu wanda zai tafi lahira da abin da ya tara saboda haka abin da ka tara ka nemi lahira da shi Allah ta'ala yana cewa me waftagi fi ma ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka Allah ya ce ka nema cikin abin da Allah ya baka ka nemi gidan lahira kar duniya ta ruɗe ka kana ta tarawa ba ka yin tattali wa kanka a gidan lahira to za a waye gari an tashi lahira baka da komai kuma wannan dukiya baka da komai a ciki illa abin da ka ci shine naka ko kai tufafi ka ɗinka shine naka sauran kuma na magada ne shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce daga cikin ku akwai waɗanda suke fifita dukiyan magadansu akan dukiyansu sahabbai suka ce ta yaya mutum zai fifita dukiyan magajinsa akan dukiyansa manzon Allah ya ce ai dukiyanka shine wanda ka ci ko ka yi sadaka ko ka ɗanka tufafi da shi na magaji kuma shine wannan da ka bari kana ta tarawa in an ce fi sabilillahi da kyar da ka iya mannowa ka jawo wata naira goma can tsakiyar kuɗin sai ka saka kana ta tarawa amma baka tuna lahira alhali kuma za kuma ubangiji ta'ala ya ce hakika kun zo mana ɗaiɗaya kunku kamar yadda muka halice ku a karon farko kuma za ku bar abin da duka kuka tara nan a bayan bayan ku imamu muslim ya rawaito hadisi cikin ingantaccen littafi nasa hadisi daga abu huraira allah ya ƙara masa yarda ya ce lallai annabi tsira da amincin allah sabbata a gare shi ya ce idan ɗan adam ya mutu dukkan ayyukansa na samun lada sun yanke sai dai abubuwa guda uku in dai mutum ya mutu duk wani aiki da ake ɗuga masa lada a kai to ya ƙare sai dai abubuwa guda uku sai dai sadaka mai gudana da ya gabatar ya gina masallaci ko ya gina makaranta ko ya tona rijiya ko ya dasa bishiya mai aya ana amfana a bayansa to wannan sadaka mai gudana ne da ta yi amfani ko wani ilimi wanda ake amfana da shi a baya ya, ya karantar bayansa ana amfani da karatun to bayan ya mutu yana samun kamisho a kabari ko ya rubuta wani littafi ana amfana da littafin abu na uku shine ko ya mutu ya bar ɗa na kwarai wanda yake masa addu'a idan ka mutu ɗanka yana maka addu'a to duk lokacin da ya ana ka zuba maka a cikin abin da ka aikata a duniya ana ƙara maka shi haka sadakatin jariya haka ilimi mai amfani amma wannan aboki na farko ɗin nan da aka ce idan mutum ya mutu cewa abubuwa guda uku suke raka shi shine ahal ‘yan uwa kenan ko to ‘yan uwa ɗin nan suna yin amfani ne gare shi bayan mutuwansa kadai ta hanyar nema masa gafara da yi masa addu'a kamar yadda muka faɗa a baya shine abin da ‘yan uwa za su masa sai na biyu aboki na biyu shine dukiyansa shi kuma dukiya zai koma ga asalinsa na farko zai koma ga Allah shi yasa idan mutum ya mutu yanzu dukiyar nawaye na Allah ne shi kuma Allah sai ya raba dukiyar ya ce ga wanda da ba su shi yasa ga wannan aiki naya ne da aka yi akan cewa fa ba za su yi amfani wa mai shi ba shi yasa ake ce su dawo an gane to kaddara ma sanda yana da kuɗi ya ce ai mu ba da mu dawo masa ba zai tafi da kuɗin yana da miliyoyin kuɗi ko sai ku zo da shi a jakar talakawa shi wannan boyel din ya kamata a sa masa a kai shi kabari da shi mai amfani da mai masa amfani ɗaya dai masa shine in ya ji da zuciya kubutacciya ba shirka ba munafinci ya bi Allah yadda Allah ya tsara sai ya ce sannan kuma sai aikin ya kasance tare da shi a cikin kabarin kullum suna tare da aikin kuma aikin shi zai zo su kasance tare a lokacin tashi a kiyama lokacin da aka busa ƙaho kowa za su fito daga cikin kaburbura to da aikinsa zai fito hadisi ya tabbatar cewa kana fitowa daga kabari duk ƙasa tana buɗewa ran da aka yi busa to mala'ikan da ke rubutun ayyukanka yana tsaya bakin kabarinka kana fitowa shi kenan ga fayil ɗin ayyukanka nan duk abin da kai ka san an rubuta shi yana na a rubuce saboda haka aikinka yana tare da kai a lokacin da kake cikin kabari da lokacin tashin kiyama kuma yakan kasance tare da kai a lokacin tsayuwan kiyama shekarun da da a yi na kiyaman nan wallahi kuna tare da aikinka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce waɗansu saboda tsananin tashin hankalin da suke ciki a filin alkiyama zufa suke yi har wani zufa sai ya zo masa gwiwa wani ya zo masa maɗaurin wando wani zufa ya zai kirji wani zufa ya rufe wani ya shanye shi saboda tashi hankalin da yake ci wa'yansu kuma suna nan a inuwan al'arshin ubangiji ranar da ba wani inuwa a wannan filin sai wannan inuwa saboda sun kaɗaita Allah sun bi Allah sun yadda Allah yake so Allah ka samu ciki sannan aikin nan shi zai kasance tare da mai shi a lokacin taka siradi a haye kun sani cewa a filin alkiyama in an gama kowa sai a yabi kan siradi haka Allah ya ce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya babu wani cikin halitta da da a je filin alkiyama babu wani mutum da je je ya kuce jiga aljanna wallahi sai yabi kan wutan ai illa wariduha na suka ce illa dakilwa sai ya shiga wani abu ne ake sakawa ganzare hadisi ya ce girmansa kamar girman gashin gira yana kuma da kaifi kamar reza shi kuma kowa zai taka ya tsallaka shi yasa Allah ce sun manu na jillazi na taƙau wa nazaru zalimi na fiha jisiya Allah ce sai mu tseratar da waɗanda suka ji tsoron Allah aikinka a wajen jama'a shi dai tseratar da kai a wajen tsoron Allah ka shi dai hayar da kai ba wai dabara da iya takawa da iya kurda kurda ne a ba shi bane wallahi imaninka da Allah da gasgata Allah shi zai tsallakar da kai shi yasa Allah ce summa nunajjil ladzina taqaw sa'annan mu tseratar da waɗanda suka ji tsoron Allah wa nazaru na fiha jisiya Allah ce mu bar azzalumai kuma a ciki a guggurfa ne sun fara cikin wutar to wannan aikin zai taimaka maka ya zo maka lokacin hayewanka wajen suradi shi kuma wannan aiki nan yana tare da kai yayin awun mizani kun san kowa za a aika da aura aikinsa ko to aikin ne za a auna shi za a gwada fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiya wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya wanda ma'auninsa yayi nauyi ya cika da ayyukan alheri wannan yana cikin rayuwa yaddadiya amma wanda ma'auninsa ya kasa yayi lakwalako bai cika da alheri ba cikin sa sharri ne Allah ya ce fa ummuhu hawiya uwarsa ita ce hawiya Allah ya ce wa ma adraka ma hiya me ya sanar da kai abin da ake kira hawiya sai Allah ya ce narun hamiya uta ce mai tsananin kuna Allah ka tsare mu saboda haka aikinka yana tare da kai yayin awon mizani da kuma shi ake rarraba masaukai ko aljanna ko a wuta ko in yan aljanna ne ma da aiki ake bada masaukin shi yasa aljannan wannan tafi na wannan aljannan wannan tafi na wannan saboda irin aikinsa ya fi na wannan da aikin ake lura a bada masauki Allah madaukakin sarki ya ce duk wanda ya aikata aiki na kwarai to ya aikata fa don kansa ne duk wanda ya yi mai muni ya sani yana nan gare shi ubangijinka ba mai zaluntan bayinsa ba saboda haka karka ɗauka za a ɗauki laifin wani a ɗora maka a kiyama ko ladan wani a baka a'a iya naka za a baka Allah ya shaidan kansa cewa shi ba mai zaluntan bayi bane saboda haka bayin Allah mai iya kokari ya zama wannan rayuwa da muke nan kar mu ɗauke ta kawai anyhow wallahi ba mun zo ne kawai mu ci abinci mu rayu yadda muka ga dama mu mutu kawai a banza babu tashi ba akwai gida a lahira la dara lil mar'i ba'da al maut yaskunuha illa allati kanat qabla al maut yabniha fa in banaha bi khairin daba maskaniha wa in banaha bi sharrin khaba baniha babu gidan da mutum zai shiga a lahira face irin gidan da ya sha- ya tanada daga nan duniya in ya gina gidan da daɗi zaman gidan sai masa daɗi idan ko ya gina gidan da muni to gidan ya muna na gare shi ya zama masa tashin hankali saboda haka kai iya kokari ka tanadi lahiranka tun yanzu baka san yaushe zaka mutu ba baka san yaushe ne mala'ika ne taho maka ba watakila yana dab yana dab yana dab da isowa ka gyara aikinka Allah ka ba mu ikon gyarawa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabahu Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab قوموا إلى صلاتكم يرحم